أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin 23 da uku ga watan bakwai watan rajab da biyu ne akid ikon Allah to 22 ga watan bakwai watan rajab hijira na da shekara 1444 ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammadu bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai muna cikin babu fadli tauhidi وما يكفر من الذنوب babi da ke magana akan falalar tauhidi da abin da tauhidi yake kankarewa na zunubai mun ji wato ainihin hadisai bayan aya da malam ya kawo mun ji wa'incan hadisai za mu tashi a masa'il haka ne wannan zai zama karatunmu na shida kuna na biyar tayyib
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى سعة فضل الله الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة السادسة أنك إذا جمعت بين بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المعروف مغرورين مغفورين السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات نعم.
الحد-
malam ya ce fihi masa'il a cikin wannan darasi ko wannan babi akwai wasu mas'aloli da za a iya tsakurowa almas'alatul ula sa'atu fadlillah fadin yalwar falala ta ubangiji daga ina za a fahimci wannan na وأتيتني بقرابها أتيتك بقرابها مغفرة لكنه ذكر الفضل والحديث مم. حديث عبادة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل فضل شيني أي ما ساكمك وانده يفكر أي كنك أنغانيكم دم sakamakon da Allah yake ma 'yan aljanna kenan fadlu ne Ah, ba wanda zai shiga aljanna sai da falalar Allah shi yasa sai kaga wani guri ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha shi yasa kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce i'lamu annahu lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحم بفضل منه أو برحمة منه وفضل an gane ku da haka shi yasa za ka roƙi Allah ce Allah ka sa ni aljanna da falalaka karkace da adalcinka in Allah zai ma hisabi na adalci wuta za a gara ka shi ne adalci komai ya aje shi inda ya dace ko to da an kalle ka kwanka da kwarkwatarka daga ranar balagarka zuwa ranar mutuwanka dole wuta ta yi bako sai falala ta ubangiji muna roƙonka falalarka ya Allah an fahimci wannan الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله yawan ladan tauhidi a gurin Allah saboda a ina za a fahimci wani zuwa ƙarshe sai ya ce a dukkanar Allahul janna idan shi ma zai iya ɗauka sannan kuma wancan hadisin da ya kawo hadisin abu sa'id ne ko na musa nabi musa alaihi salam kaga cewa yi lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kaffatin wa la ilaha illa Allah fi kaffa malat bihinna la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah inda dukkan sammai da kasai da duk wasu halittu za a sa su a tafin sikeli a daura la ilaha illa Allah a ɗayan tafin na sikeli to la ilaha illa Allah sai ta rinjaye su kaga ladatta mai yawa ce shi ma zai shiga ko sannan wancan hadisin na Anas dan Malik to ataitani bi qarabil ardi khataya sai kawo sharat thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qarabiha maghfira aga wannan shi ma yana nuna yawan lada na ainihin wato tauhidi na'am aka hadisin itban shi ma قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه إن الله, إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب لأتيتك بقرابها مغفرة باين بك فلا له كما سننا كنكري ذنوبه يجلب المصالح ويجرأ المفاسد توحيدي كيف باب وني aiki da yake da armashi da lagwada da garaɓasa irin tauhidi ya jawo maka amfani dukkan shi ya tunkuɗe maka sharri dukkan shi shi ya sa bai wato kwata-kwata mumini baya wasa da janibi na tauhidi ko me za ka yi asara yana da sauƙi kana iya mai da shi amma banda addininka banda tauhidi الدين رأس المال فاستمسك به سيتيمي فضياعه من أعظم الخسران الله كثري من إيمانه الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام سآيتنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون عرفنا أن الظلم هو الشرك وفسرت بالآية التي في سورة لقمان بقول لقمان لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم مع أن المعاصي ويعني الكبائر وسائر الذنوب لا يستهان بجانبها أيضا لأن المعاصي بريد الكفر والبدع بريد الشرك عليك أن تحترز عليك أن تحتاط كي لا يتلاعب بك الشيطان مفهوم كنيسان تزنبي يسأل الله تبارك وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه الخامسة تأمل آه تأمل الخمس اللواتي في حديث عتبان في في حديث عباده ko ta'ammulul khamsin lawati mas'alar da zamu fahimta a nan shine lura da abubuwa guda biyar da suke cikin hadisin ubada ibn samit su ne man shahida la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min wa anna akwai anna ko jannata وأن الجنة حق والنار حق سنة قدابية to sai ka lura da su da kyau sannan sai ka samu wancan jawabu shafiɗin adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal daga jin gara basar da girman resort din ka san ko jarabawan na da girma jarabawan na da girma don haka wato shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah shaidawa lalle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon shi ne shaidawa lalle annabi Isa bawan Allah ne kuma manzon shi ne kuma kalmar Allah ce da ya jefa wa nana Maryam wani ruhi ne mai daraja daga cikin rayukan da Allah ke halitta shaidawa aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce ba fa da baki bane kawai sai an yi aiki sai an jajirce shi yasa bai ce man alima ba shi yasa bai ce man qala ba sai ce ne man shahida wanda shuhud yana da girma shuhudin abu shaidawa tabbatarwa gazgatawa miƙa wuya biyai duka ya shiga السادسة أنك إذا جمعت بينه بين ماذا؟ حديث عبادة وبين حديث عتبان الذي يقول ماذا؟ فإن النار فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وما بعده لحديث دكي باين حديث من حديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس ابن مالك تبين لك معنى قول لا إله إلا الله انت أصدقك لكنني ذاك فهمت معنى رفض لا إله إلا الله mana ba faɗinta kawai da baki ba ake nufi shi yasa a hadisin ubada ya kawo man shahida kuma ya kawo wasu abubuwa da ke da alaka man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan wahdahu la sharika lahu shi la ilaha illallah mana kakka sa mai abokin tarayya kuma ka yadda lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon shi ne ka yadda shi bawan Allah ne karka wuce iyaka akan lamarin shi a haƙƙin shi yadda shi manzan Allah ne dole kai mushi biyayya kakkai shi shige a cikin shari'a shi to hakan na annabi Isa kai da bawan Allah ne wato ba kamar yadda Yahudawa suke cewa wal iyadu billahi dan zina ne wal iyadu billah kuma ka yadda shi manzan Allah ne sallallahu alaihi salatu wassalam kamar yadda kiristoci ko kuma ka yadda shi bawan Allah ne ba dan Allah ba yadda kiristoci ke cewa kai da shi manzan Allah ne wato mutumin kirki ne na gari ba wai wato ainihin an same shi ta hanyar da bata dace wani kuma kalimatullahi ne alati alqaha ila maryam kenan ba bawa ne amma ba ɗaya da dukkanin bayi ba ba daidai yake da sauran bayi ba yana da daraja ta annabtaka bayan haka kuma shi an same shi ta wata hanya da Allah ya nuna mu'jiza ta annabi Isa sannan kuma wato kalima ce ta Allah ta kunfa ya kun ya jefa ta wannan na Maryam ka yadda gaskiya aljanna gaskiya ce da ka kai aikin da Allah zai taimake ka ka shige ta ka yadda wuta gaskiya ce ka yi kokarin kiyaye abin da zai kai ka zuwa gare ta sannan ka hada da hadisin ittiban duk wanda ya faɗi la ilaha illallah in dai yana mai neman fuskar Allah da ita wato ba ya faɗe ta nifakan ba ba ya faɗe ta riya'an ba ba ya faɗe ta takhallusan ba yattaghi bidhalika wajh Allah to ba shi ba shiga wuta hadisin wato ainihin Abu Sa'id duk da kasance yana da rauni amma mun ce ma'anar shi ta tabbata hadisi wanda yake na kissar Annabi Nuh ko alayhi salam Ahmad ya fitar da shi kaga shi yana nuna maka girman falala da daraja ta tauhidi ta la ilaha illallah wanda daga jin girman da daraja ka san ba faɗin ta kawai da baki ne na hadisin Anas dan Malik wanda la ilaha illallah nan tana kankara zunubi amma da sharadin idan mutum ya nisanci shirka to da ka sai malam yace wa tabayyana laka khata'ul maghruri kuma kuskuren wanda suke wato ɗibgaggu zai bayyana gare ka wanda aka rudar da su yana nufin yan sufaye yan hayaniya waɗanda suke su sun ɗauka kawai mutum in ya kwana yana la ilaha illallah la ilaha cikin carbi mai dubu shikenan sai ya shiga aljanna faɗin ta da baki kawai so da babu makawa sai mutum ya nufaci fuskar Allah da la ilaha illallah shi kamar yadda hadisin itiban ya ya nuna mutum da ko haka ne a idan har da gaske ne yake faɗin la ilaha illallah dole za ta sa shi ya aikata abin da Allah yake so za ta ɗora shi akan yin biyayya ga Allah da aikata abubuwan da Allah yake so tunda ita ma tana da nata aikin da take yi ba wai mujarradin faɗin ta kawai ake ake nufi ba don mala'iku ba munafukai sun faɗi ta amma ba ta yi musu amfani ba saboda kasancewar ba daga zuci take ba السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان akwai abin faɗaka da lura sharaɗin da ke cikin hadisin itibar wato wani sharaɗi kenan yabtaghi bi dhalika wajh Allah ba wai fadin la ilaha kawai ba yabtaghi bi dhalika wajh Allah kai ruwayar Abu Huraira ko khalisan غير شاك عشان duka ruwayoyi ne kuma fi as-sahihain aw ahadihima an gano wannan ko الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله kasancewar annabawa da kansu suna buƙatar ma a faɗakar da su akan falalar la ilaha illallah daga zahirin hadithin abu sa'id min ya ce da ya ce kul ya musa la ilaha illallah sai ce kullu ibadika ya na hada ya ce yana son wata kalma da za a keɓance shi da ita sai ce mushi to bari ka da a ce sammai bakwai da duk masu rayuwa ciki da kasai bakwai da masu rayuwa ciki sammai bakwai da masu rayuwa ciki banda ni ji Allah subhanahu wa ta'ala kasai bakwai a sa su a tafin sikeli a kawo la ilaha illallah la ilaha illallah tarin jahilsu sai dai hadisin bai inganta ba aka ce saboda menene matsalar shi ne matsalar hadisin a cikin at-tirmidhi darraj darraj an abi al-haytham an abi sa'id ka ce wannan iska da kaji wannan silsila to da ifiya ce an gane ku shine matsalar hadisi kuma duk inda yake yawo dai a cikin masajir din da muka ambata ya duru ala darraji an fahimci wannan ko to da haka hadisin bai inganta ba don haka ita wannan mas'ala sai ta zamanto a nan fariga ce التاسعة مسألة ترى تنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات فذكروا أكن رنجاية ذاتي لا إله إلا ذات رنجاية دكا ننخلت مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه إذا كسن تور تيوى دقت كما صفة لا إله إلا الله ميزان سيزي زما يشفل باب نوي سؤال لا إله إلا الله وصدوكيت تارد كاين تمام nauyin da take da shi sun jefar kawai sun ɗauki jakar ne babu komai ciki haka ba za ta yi musu amfani ba ko ya zama to duk da za ta ko da za ta yi musu amfanin amma dai ma'auninsu zai yi sakwa-sakwa zai yi shafal da haka za su shiga wuta amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya duk da Allah Allah zai musu rahma a fito da su ko kuma ya zama kwata-kwata ba ta yi musu amfani ba saboda ba su yarda da abubuwan da ta lizumta a yi imani da su ba kaga nan yana ishara zuwa ga wancan dai hadisin na abu sa'id ko ba kuma wannan hadisin ahmad ya tabbata cewa da za a ɗaura la ilaha illallah fi kaffa kawo sammai da ƙasai fi kaffa rajahat bihinna la ilaha illallah an gane ko kuma hadisi ne tabbatacce kamar yadda muka gabatar a baya to da yawa daga cikin masu faɗin la ilaha illallah za ka ga ma'auninsu ya yi nauyi ba shekul usaimin ya ce falbala'u min alƙa'ili la min alƙauli fitinar daga mai magana ne shi da ya faɗi la ilaha illallah ne ke da matsala ba maganar ba to yanda dan bid'a za ga ya zo yana ta faɗin wasu kalmomi kyawawa amma gurin da bai dace ba kaga ba daga abin da ya faɗa ba ne matsalar take daga gare shi ne bayan an idar da sallah ya zo ya ce a salati goma sha ɗaya ga rasulullah a karanta tahiyya bakin salihi duka ta har tahiyya bakin salihi na ba matsala ba ce amma shi ne matsala wa ya ce mai a tsaya bakin salihi na wa ya ce bayan an sallama sallah a karanta tahiyya alhalin akwai zikirin da shari'a ta zo da shi fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum to dan haka البلاء من القائل لا من القول لأنه قد يكون اختل شرط من الشروط don zai iya yiwuwa wani sharaɗi ya wofinta daga cikin sharuɗa da shekul uthaymin a wuje da mani'un min almawani ko a samu wani mani'i da zai hana la ilaha illallah ta mai aiki daga cikin mawani'in da ke hana ta kamar shirka da sauransu fa innaha bi hasabi ma indahu la ilaha illallah darajar ta a gurin shi da gwargwadon halin da yake ciki shi mai faɗinta sai ce amma shi kaulin amma alkaulu nafsuhu shi ita magana a karan kanta ita ba ba ainihin wato laifi ba ce ba Allah ya samu dace sai ce al'ashira annasu ala anna al'ardina sab'un kasamawat nasi akan cewa sammai su ma guda bakwai ne kamar dai wato a ƙasai guda bakwai ne kamar sammai wato tabakat na sama guda bakwai ne to haka su ma darakat na ƙasa guda bakwai kasan tabakat step da yake zuwa sama to shi ne sai a ce tabaka tabaka amma wanda yake ƙasa ya yi matattakala da take zuwa ƙasa ita darakat ne shi yasa cinal munafiqina fi darkil asfali minan nar shi wancan ko a kira shi maratib ko a kira shi dabaqat shi hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a aljanna akwai maratib guda ɗari tsakanin martaba ta farko zuwa ta biyu kama bai na sama'i wal ard a'adda Allah lil mujahidin fi sabilillah ta'ala Allah wa iyyakum minhu bace mala yawwa الذي خلق سبع سماوات طباقا على جمع طبقه to kasa ita ma da rakat ne guda bakwai kaga an fahimci wannan daga hadisin Abu Sa'id ko ce wal ardina saba amma dai hadisin da'ifi a kasai babu tasrihin adadin su cikin alqur'ani cewa guda bakwai amma dai akwai jirwaye akwai wato ainihin ta'aribi da cewa kasai guda bakwai ƙarshen suratu at-talaq الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن مثلية anan ba ta yadda za ka kamanta sama da ƙasa face sai a adadi launin su ba ɗaya ba ne ko ba haka ba ka ce sama wato ainihin azzaraka ita ma zarka ita ma ƙasa zarka la wannan samra'u ce wannan zarka'u ta kenan launin ba ɗaya ba ne ba aikin su ba ɗaya ba ne ta wacce rufi ce wannan kuma shimfiɗa ce daga shattan tsakaninsu haka dai ba ta inda za ka kawo matsaliyan nan wadanda malamai suke cewa dole sai a adadi duk da wannan har yanzu bai zama tasirihi ba ta'aribi ba kuma sunna ta sarraha duk da wannan hadisin bai inganta ba amma wancan hadisin na ahmad ya inganta kuma ciki ya kawo al'ardin saba akan na hadisi na bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce من اختطف شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضينا duk wanda ya saci ƙasa zai zari daga na wani makocin shi daga ka iyaka ran shi inda Allah inda aka auna mushi sai ya yi zari ya ɗibo daga na wani ko da ɗani ɗaya ne to sai an naɗo tun daga ƙasa ta bakwai an rataya mushi haka kamar da ko tayar tirela aka ɗaura mu a wuya ya kake gani to kamar irin za a naɗe ƙasa tun daga ƙasa ta ɗaya har ƙasa ta bakwai za a zabtaro a naɗa mashi a wuya ya taho da su filin alƙiyama don da abin da mutum ya sata da shi zai filin alƙiyama Allah ya kyauta to kaga shahid dai a gurin saba'i ardai kenan kasai su ma guda bakwai lahadiyata ashara نعم قال رحمه الله الحادية عشرة أن لهن عمارة الثانية عشرة إثبات صفات خلافا للأشعرية الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله الثالثة عشرة معرفة كونه روحا منه السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان العشرون معرفة ذكر الوجه نعم وليتي الحادية عشرة مسألة تشاء أن لهن عمارة يعني السماوات والأرض suna da masu rayuwa ciki duk da anan yana magana akan sammai ita ƙasa babu abin ya sanani sama ita ma akwai masu rayuwa ciki da ya ce wa amirahun na ghaib ai a ƙasa bai ce wa amirahun na ba wanda su ne mala'iku wanda muka sani masu rayuwa a cikin a cikin sama la'alla akwai wasu ba mu sani ko menene wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu الثانية عشرة duk da wancan hadisin dai bai inganta ba amma cewa mala'iku na da a sama ai ilmin ne daruri ko الثانية عشرة إثبات الصفات tabbatar da sifofi na ubangiji a yanda suke gane ku don ashari zai iya ce ma ai shi ma yana tabbatar da sifa ce to yanda suke yanda Allah ta'ala ya basu ka basu haka amin ruha kama ja'at khilafan lil ash'ariyya ce sabanin ashariya a wata nusa ya zo khilafa lil mu'attila wanda shi ya fi kuma al mu'attila ismun ne jami ya tattara ya haɗo tsakanin jahamiya mu'tazila ashariya maturidiya karram duka suna cikin mu'attila amma ko asha'ira sai da suka yi ta'tili farko shabbahu ثم عطلوا ثم أولوا da aka ce ba'u bi ghadabin min Allah alaihim ghadabun min Allah suna da fushi daga ubangiji farko suka ce kai ba zai yiwu ba a ce Allah ya fushi ba sun kore ba me yasa suka kore akwai tashbihi da suka dan cewa suka ya zai a ce Allah yana fushi kenan yawwa suka ce sifa ce ta ɗan adam yadda zai duke fushi jijiyoyin goshin shi su tashi idan shi yayi ja ya dinga sambatu yana ihu ana rike shi ya za a ce Allah ya fi kaga sun basu san zaidu ba basu san Allah ba kaga sun yi tashbihi to yi suka ce kai baya yi to suka ce baya yi kuma Allah ya ce yayi to su da yake sun dan fi dama dama akan jahmiya su jahmiya suka turje kawai baya baya yi baya kwata-kwata suka ce ba fushi ba ne kawai kawai suna ne gashi nan bai da ma'ana yake so hatsabirai ne sa da daman malamai sun kafurta su kuma a sha'ira yanzu tun da sun yi tashbihi in suka tsaya a tashbihi kafurci ne sai suka kore in suka tsaya a korewa kafurci ne sai suka laɓe zuwa ga tawili sai suka bankara wannan ba tawili ba tahrifi ne asalin karanta sharhi na wasitiyya na shekul rufin na cewa tawili kawai dai dan da ya zama istilahi ne amma ba tawili ake nufi ba dan tawili ma'anar shi fassara kuma alamu ta'wilahu illa Allah to da ka tahrifi ne ya suka karkatar da ma'ana suka bankara ta daga fushi suka mai da shi azaba daga ainihin farin ciki suka mai da shi wato rahma daga hannu suka mai da shi karfi ko kudura an gane ko daga fuska suka maida ta yarda riba kuma a wani gurin yardan ma ya zuban karata إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكل أو شرب شربا أو سجرا رنسيك جسو أشاعر سنتي يرضى معنا يرحم كما أتم أنت وتوجه سكتي يرضى أكيني وتتذبذبيني بك Allah ya kyauta to da haka a tabbatar da sifofi kamar yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin bayyana su ko manzon shi ta ashara misala ta sha uku annaka idza a to can da yace a tabbatar da sifa ina aka samu sifu wajh Allah akwai sifa ta alwajh akwai sifa ta alkalam ko a cikin daras a ina qul ya musa la ilaha illallah kaga yayi magana da annabi musa alaihi salam akwai sifata na me kace eh shi bai tabbata al'ulu ko hadisin dai bai inganta ba wancan don inda ya tabbata cewa wa amirahunna ghairi kaga akwai al'ulu sifa ta al'ulu duk da ita tana duk ta fi komai dalilai ma ko mastawa ala al'arsh al-istiwa wal ulu dalilai na alqur'ani da sunna da ijma'i da bangarorin dalilai ma ibn kan ya kawo kusan 18 cikin littafiya tu shafiya nuniya an gane ko الثالثة عشر أنك إذا عرفت حديث أنس حديث قرشي عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك برن شركة أكيد ليس قولها باللسان حديث عتبان يأتي حرم إن الله حرم على النار من قال على الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حديث أنس بن مالك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتني بقرابها لأتيتك بقرابها مغفرة هذا سينونا برن شركة أكيني فيه yace fa inna Allah harrama ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah yani لأنه تارك للشرك لم يشرك بالله أحدا رابعة عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله فالوردا حتى كان النبي عيسى دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سكفا سيدكا سباين ألاني كما من زنن ألاني وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أنا سنها قوة نيدة تكون سباوا ألا ني كما من زنشين سيس الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله شكما كلمة ألا ني أنا سكني أنا سكرب نبي عيسى يكي بنتدشي كلمة الله دومون خلقية سباكالا ديبج يعني ينين يندأ كهلك شيسو annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama an same shi ta hanyar tanasuli al'adi kuma annabi Isa ta hanyar kun fayakun daga wannan ke nuna ashe kowane annabi yana da wata miza ta shi ta daban domin in ka kalli khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fawqa al'addi wal hasr sun fi karfin kididdige su abubuwan da Allah ya bashi bai ba ma wani annabi daga cikin annabawa ko wata halitta daga cikin halittu ba an fahimci wannan sadisata ashara ma'rifatu kaunihi ruhan minhu ce kasancewar ka san meye ma'anar annabi isa ruhun min Allah ne ruhun min wannan min din wato ainihin ba tabi'idiyya ba ce ba kamar yadda kiristoci suke cewa ba suke cewa min ce ko dai ta zama bayaniya ruhun minhu ruhi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin jinsi bayanin jinsi kenan daga cikin jinsin rayukan da Allah ta'ala ke halittar dan adam da ita ko kuma ta zama ibtida'iyya ce min al-ibtida'iyya ruhun min ruhi ne wanda yake daga Allah subhanahu wata'ala Allah ne ya kirkire shi sai ya aiko mala'ika da sababin shi aka samu annabi Isa alaihi salam da ya jefa kalma an gane wannan ko السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار لأنه من أسباب دخول الجنة الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل كان أبن دمتن يكسن شيء وتعينهن أيكي آه من بياني أبايا شوى على ما كان من العمل wato ana nufin ya zamanto duk yadda ya kasance mutum yana aiki ko aikin zunubi yake yi duk yawan shi daga ƙarshe dai zai shiga aljanna Allah ya ga dama zai mai rahama ya kai shi aljanna tunda yana da tauhidi duk zunubin shi kuwa to da hadisin bitaka ya bayyana mana haka in kuma Allah bai ga damar yi mai rahama ba za a kai shi wuta a azabtar da shi da gwargwadon zunuban shi daga baya Allah ya fi mishi a mai wankan tsarki a kai shi wato ainihin aljanna shine alama kana min al'amali التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان sanin cewa mizani na awon lada yana da ma'auni guda biyu duk da a wannan hadisin da malam yake ishara hadisin abu sa'id bai nuna a ranar lahira ba ne da ya ce da za a ɗaura la'ila da tafi na sikeli a ɗauka kaga bai nuna a filin a gurin sakamako ba kuma hadisin da aifi ne amma hadisin bitaka kaga ya sarraha wanda hadisi ne na abdullahi bin amri bin al-as hadisi ne hasan cewa za a zo da wani rana alkiyama ina ga hadisin sananne ne a turmidi ya fitar da shi a zo da wani rana alkiyama yana da akwai fayil fayil na laifuffukan shi guda casa'in da tara sijillat guda casa'in da tara duk zunuban shi ne a ciki sai a ce mishi ya tabbatar cewa eh yayi tabbas laifin shi sai mai to baka da wani aiki da za a zo a auna da wani aiki na alkhairi da za a auna da wannan lifuffukan naka wanda ya rinjaye a ma hukunci da shi ya ce a ba shi da wani sai a zo mai da wata takarda karama kamar emblem haka dan abin da ake rubuta katin gayyata a sa ciki sai a ce mishi ga wani aikin kanan na alkhairi za a auna sai ya ce wannan takardar me za ta yi an haɗa ta da wannan sijillat ana ya ya fudda tsammani kwata-kwata Allah ta'ala ya ce ba za a zalunce ka ba da an buɗe abin da ke rubuta la ilaha illallah sai a naɗo waɗancan zunuban gaba ɗaya duk fayil ɗaya fa iya kallon aka buɗe shi takarda guda ta zunubai iya kallon mutum to har guda tasa'in da tara kaga wani yana nuna cewa za a auna sakamakon aiki ai mun san awo kala uku ne za a auna shi kan shi aikin amma man sakulat mawazinuhu yani bi a'malihi hakan nan za a auna sakamakon aiki kamar wannan hadisin na baka sannan za a auna shi mai aiki yadda annabi sallallahu ya ce mawa abdullahi bin mas'ud lokacin da ya sa shi ya karyo icen arab sabai suke dariya ya ce a tadhakuna ko a ta'jabuna min dikkati saqaihi kaurin shi yan sirara ne shi kuna mamakin sirantaka na kaurin ibn mas'udin ne sai ce innahuma asqalu fil mizani min uhud lallai sun fi dutsen uhudu nauyi a misali ake nan za a yi awo awon kuma ba girman jiki ba ake bukata aikin ka ne da imanin ka zai sa kai nauyi ya sa na sallama ya ce za a yi sun tirmidhi za a zo da wani mutumi kato amma la ya zai mu inda Allah jana habaru ba nauyin shi ba zai kai fuffuken tsoro ba saboda shi kuma fasiki ne ko kafiri to da haka za a auna wannan takaddar takaddun nashi a ɗaura su a tafin sikeli sai a ɗauko la'ila illallah a ɗaura a tafin wato ainihin sikeli sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fatashati sijillat sai waɗancan takaddun na zunuban shi sai su kamar an ɗaura abu sama ruwa ma'ana ba za su yi nauyi ba kwata-kwata kamar abin da bai nitsewa ya shiga ruwa sun yi kaifu ko kawai sai su taso ba za su yi nauyi ba ورجحت البطاقة تكدن عندك لا إله إلا الله سيدي لنجاية نوي ياتي من يوشي الجنة kaga anan dai hadisi ne wanda yana da daɗi kwarai ka san wani hadisin kana karantawa kamar kirjin ka ya fashe saboda abin ga tsoro da fargaba wani kuma sai ka ji farin ciki kana ƙara sare to dole ka rayu cikin fuffuke biyu tsoron azabar Allah kwaɗayin rahimar Allah haka ayoyin alkur'ani suke kaga nan da ya nuna tafi biyu ne wanda kuma awo ne na filin alkiyama kaga ba ma yadda da mizanin ba ka yadda yana da tafi biyu wajibi su kuma mu'tazila ba su yadda ba ma akwai mizanin kwata-kwata shi yasa ahli sunna suke kawo imani da mizani daga cikin aqaid na ahli sunna shi yasa ibnu taymiya a cikin alamiya shi ce uqirru bil mizan wal hawd alladhi arju bi anni minhu riyan anhalu na'am العشرون والأخيرة كو معرفة ذكر الوجه سنن وتعينهم أنبتا فسكا wadda ita ma tana cikin sifa daga cikin sifat na Ubangiji alkhabariyatu zatiya sifa ce khabariya wadda Allah ya ba mu labarin akwai ta sannan kuma azzatiya ce sifa ce ta zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala kusa akwai sifa fi'liya akwai sifa zatiya kaga su a sha'ira nan sai su maida ta fi'iliya sai su ce arriba ne alhalin kuma zatiyya ce alwajhu wajihin fuska fuska ta ubangiji sai dai ba za ka ce ga kalarta ba dan baka gan shi ba kuma ba wanda ya baka labarin ga yanda fuska shi take shi bai gaya maka ba wanda ya aiko maka shi manzo sallallahu alaihi wasallam bai gaya maka ga yanda fuska shi take ba amma akwai sifar e saboda me saboda Allah ya ambata to yaya take ba mu sani ba dan ba a gaya mana ba za ta zama irin ta halittu a sau da laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir an fahimci wannan ko daga sifa ce zatiya kuma wato ainihin khabariya wanda su irin waɗannan sifofi mu a binisbati lana sai mu ce sifa ce wadda take ta al'ajiza ta ab'ad al'ab'ad sifatul ab'ad sifa ce ta gabbai mu a gare mu saboda fuska gaba ce hannu gaba ne kafa gaba ce an gane ku kamar shi Allah subhanahu wata'ala ba za a ce sifa ta abad ba ba za a ce sifa juz'iyya kawai sai dai a ce sifa zatiyya da sifa ce ta zatin Allah subhanahu wata'ala dan kar a kamanta shi da halittu ba za a ce ta gaba ba ina fata an fahimci wannan domin na tahasha kalimat at-tab'id fi janibillahi subhanahu Allah ya samu dace sai mu tashi babi na man haqqaqa tauhid ayyakum ayyakum